من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna yin lahadi 21 ga watan ramadan yau hijira na da shekara 1445 daidai da 31 ga wata na march a shekarar miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin bohol da ke da adireshin namba 58 a nan real quarters fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da bibiyan tarjaman alkur'ani mai girma wanda muke bibiya a wannan masallaci kuma a wannan darare na ramadanu masu albarka kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin sura mai namba ta sha biyar ita ce suratul hijir a jiya karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta hudu, yau za mu tashi aya mai namba ta 85 insha Allah wannan kuma shi ne darasinmu na takwas a cikin suratul hijir alarama bismillah
bismillahirrahmanirrahim وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل الله كتشوى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق Allah bai halicci sammai guda bakwai ba da ƙasai guda bakwai da abin da ke tsakanin sammai da ƙasai illa bilhaq sai don gaskiya wa'ansu malaman suka ce illa bi iqamati la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah bai halicci sammai da ƙasai ba sai don a tsaye da kalmar shahada sai don ya zama to kalmar shahada ita ce take hukunta al'umma haka wa'ansu daga cikin malamai suka ce wa'ansu kuma suka ce Allah bai halarci sammai da kaisa ba illa bil haq a illa bi haqqina Allah ya ce sai dan muna da haƙi a bauta mana a matsayin mu na a matsayina na mahalici inji Allah faman talabahu ghayrana falan yajidhu duk wanda ya nemi wani wani abu a cikin sammai da kaisa agun wani na to ba zai samu ba ana ganewa duk abin da ke cikin sammai da kasai mallakar Allah ne kuma halittun Allah ne kuma bayin Allah ne saboda ka duk abin da kake nema cikin samai da ƙasai ka nema agun Allah idan ka nema a wajen wani Allah ba za ka samu ba ana ganewa yasa mallakarsa ne bayinsa ne kuma halittunsa ne sai Allah yake cewa inna sa'ata la'atiya babu shakka alƙiyama la'atiya mai zuwa ce a sa'a alƙiyama ake nufi wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a Allah iya kiran alkiyama da asa'a asa'a a gurabe dewa ya ƙitara bati sa'a na ma asa'a aka ce ana ganewa ko saboda ka yana zuwa da wannan lafazin a ƙur'ani da yawa as-sa'atu as-sa'atu yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha ana ganewa to sa'a shine lokaci as-sa'a daga nan ma aka samu awon agogo ana ce mata sa'a ana ganewa saboda ka ita ita kiyama lokaci ne yasa Allah yake yake nuni da as-sa'a din idan har wannan lokaci ya shigo har wannan lokaci ya yi to magana ta kare kamar a time abu ne a agogo a ce karfe biyu daidai ko karfe uku daidai wannan time din iya zuwa gun da aka saita doshi kenan to haka kiyama take yanda Allah yake ce mata as-sa'a as-sa'a to lokaci ne idan wannan lokacin ya tsaya yayi daidai da yanda Allah ya tsara to shikenan sai ku ga al'amara gaba ɗaya sun canja shine Allah yake ibarar kiyama da as-sa'a as-sa'a to Allah ya ce a sa'atu la'atiya babu shakka alƙiyama mai zuwa ce a wani gumma yake cewa ta ma zo ta wuce a ta amurin lahi falata sa'ajilu al'amarin Allah ya zo na ƙiyama kuma ma daina gaggawa ya zo ya wuce domin tabbacin abin zai yi agun Allah ba ko kwanto shi yasa Allah yake nuni da fi'ili ma zai a wani gum kamar ma ya wuce domin shi ikon Allah ya sha bamban da ikon kowane ɗan adam annabi isa alaihi salam daga haihuwarsa Allah ta'ala ke faɗar abin da zai yi yake faɗar abin da zai kuma ya yi ɗin ana fahimta wa ausa ne bi salati wa zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya haka ya dinga faɗa iya zanin goyo kuma abin a gaba zai yi amma yake nuni kamar ma ya wuce domin al'amari ne a gun Allah in Allah ya tsaye da al'amarinsa ba mai juye shi to babu shakka Allah yake cewa kiyama tana nan dab da ku ine as-sa'a la'atiya al-qiyama mai zuwa ce mai tsayuwa ce saboda ka fasfahi safahal jamil ka kauda kai kauda kai mai kyau as-safahul jamil shine as-safha bila azafi kauda kan da ba cutarwa a ciki an ce sabarun jamil an ce sabahul jamil a kau da kai kau da kai mai kyau duk abin da kawar masa da kai to ya zama to babu korafi kuma babu cutarwa wajen kawar da kai da kai ga abin a nan kamar Allah yana so ya nuna mana kan cewa shi Allah baya son korafi kuma baya son mita baya son cicciyar magana duk abin da ka ce ya wuce ya wuce abin da ka ɗauke masa kai to ka ɗauke masa kai kenan yasa Allah ya ce in zaka kawar da kai to kai kawar da kai mai kyau shine asfahul jamil aljamil shine alihsan abu mai kyau shine abin da babu zargi babu cutarwa a ciki ana fahimta qur'ani yake cewa la muhala da Allah ya ce inna sa'ata al'atiya ai ba makawa kiyama za ta zo fayujazi kulli ahadin bi amali kowa daga cikin mutane Allah zai mai sakayya da aikin da yake aikatawa fasfahi safahal jamil ay irid anhum iradan la jaza fi ka kauda kai gare su kauda kan da babu raki wala ta'ajjal bintikam minhu karka dinga gaggawar dau mataki akan su ko a halaka su inda ka kauda kai to ka kauda kai gaba ɗaya kenan an bayyanta shine as-safahul jamil as-sufuhul halim ka kauda kai kauda kai irin na masu hakuri li yuzhira al-khalq al-husn wal afwa was domin ka nuna mutane kai mai afuwa ne kai mai jin kai ne kai mai tausayi ne na'am aya ta gama inna rabbaka huwal khallaqul alim Allah ya ce inna rabbaka haqiqa ubangijinka huwal khallaqu ai al fa'al dan ismul a ismu tafdhil ne ma'ana Allah shine mai yawan halitta ana fahimta al khallaq li kulli shay kuma halici ga komai duk abin da gai halittacce ne to Allah ne halicce shi al'alim kuma Allah shi ne mai ilimi bai kulli shi ga komai shi ne mahalicin komai kuma shi ne mai ilimi game da kowa alkallakul alim gina halitta wanda ka sani da wanda baka sani ba wanda kake jin labarinta da wanda baka jin labarinta duk Allah ne halicce su ana fahimta hakanan Allah iya da cikakken ilimi akan kowa ilimin Allah game da abu ya sha bamban ilimin ɗan adam game da abu shi Allah ya san abin tun kafin faruwarsa kuma ya san yadda zai kasance kuma ya san makomarsa bayan ya ƙare amma ilimin ɗan adam ya taƙaita iyaka abin da ya sani na lokacin kawai ana fahimtar wannan yasa Allah idan ya siffanta kansa shi al'alimu ne to ilimin Allah ya sha bamban da ilimin kowa domin domin ilimin Allah ya san jiya ya san yau kuma ya san gobe amma dan adam shi abin da ya sani yau ya sani kawai abin da ke cikin sa yake ta'ammuli da shi ne zai iya bada labari amma Allah har abin da zai faru gobe kiyama Qur'ani duk ya ba mu labari kuma babu abin da zai canja domin Allah shine al-alim ilimin Allah ya sha bamban akan kowane ilimi na'am ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم Allah ya ce wala kad atayna ka sab'an min al-mathani hakika mun baka bakwai abubuwan maimaita karanta su ana fahimta sannan kuma wal qur'an al-azim da al-qur'ani mai girma to wannan aya malamai sun mata fasarori da watin da kan sahabbai Abdullahi dan Abbas yake cewa sab'ul masani sune Fatiha ayoyin suratul Fatiha ayoyi ne guda bakwai kuma ana yawan maimaita su a sallolin farilla akalla za ka karanta ta sau goma sha bakwai ko baka nafila ko baka raka nafila guda ɗaya sallolin farilla a dare da yini guda goma sha bakwai ne kuma kowa sai ya maimaita su kaga ta zama saba'ul masani ana fahimta wal qur'anul azim sannan kuma da alqur'ani gaba ɗayan shi yasa anan wa'an suke cewa ba ita fatiha kamar wata sura ce daban ba a cikin alqur'ani ba ana ganewa tunda an ce atina ka sab'a minal masani an baka bakwai abubuwan maimaita karanta su sannan kuma aka ce wal qur'an da kuma alqur'ani mai girma an fahimci wannan kuma ita fatiha tana cikin surorin da suka samu ta goma jin sauka guda biyu ta sauka a garin makka kuma ta sauka a garin madina kuma kowace sauka an ce sai an rako ta da mala'iku sama da dubu saba'in wajen sauko da fatiha ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma suka ce shi ƙur'ani dunkulallensa gaba ɗaya to kamar baƙara ita ce samarin ƙur'ani suratul baƙara duk abin da ƙur'ani ya ƙunsa izu 60 ɗin nan surori 114 nan to kamar baƙara ta ƙunshi shi gaba ɗaya sannan kuma ita baƙara ɗin mai aya 280 da wani abu to suratul fatiha ta ƙunshi abin da baƙara ta ƙunsa gaba ɗaya an fahimta kuma ita suratul fatiha din dukkanta din abin da ya kunshe ta hina iyaka na abudu iyaka nasta'in an fahimta yasa wannan ayar tana da matukar daraja da falala kuma suruci a cikin ta akwai surun Allah a cikin ta iyaka na abudu iyaka nasta'in ana fahimta saboda ka as-sab'ul masani shine kamar sururun fatiha wa'ansu kuma daga cikin sabai suka ce sab'ul masani sune kamar sab'ut tiwal surorin nan bakwai mafiya tsawo a qur'ani tun daga bakara ali imran nisa an gane ko bakara ali imran nisa sai an'am sai eh ma'ida ko ma'ida an'am araf anfal wa'an suka ce tauba wa'an suka ce yunus to waɗannan surori guda bakwai da suka fi kowane surorin alkur'ani tsawon karatu wa'an suka ce su ne saba'ul masani wa'an su sahabban haka suka fahimci abin amma fahimta ta sahabbai mafi yawa su ne fatiha ɗin nan an fi fassara da saba'ul masani da ayoyin cikin fatiha din wanda bakwai ne kuma abubuwan maimaita karatunsu sannan Allah ya ce wal qur'an al azim sannan Allah kuma ya baka al qur'ani mai girma ana fahimta maliki cewa fa hiya khairun min al amwal ita saba'ul masani malai ce tafi dukiya al khairi ba wata duki da zaka gwama ta da ayoyin fatiha ba da isa babu ita qala alaihi salatu wassalam mala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hiya fatiha sab'ul masani ita ce suratul fatiha rawahu shaykhani bukhari da muslim kenan li'annaha tusna fi kulli rak'a domin ita fatiha ana karanta ta kowace rak'a sannan wal qur'anul azim sannan Allah ta'ala ya baka qur'ani dungurum dungurungum gaba daya wa huwa min adafil kulli alal ba'd to wanda suka ce ita ma fatiha tana cikin surorin alqur'ani suka ce wannan atsafi ne na alkulli alalba'ad kamar fatiha ɗin wani yanki ne a cikin ƙur'ani sannan kuma sai aka yi magana ƙur'anin gaba ɗaya ana ganewa kamar gunda Allah yake magana cewa a tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sassauka a daren lailatul qadri sai ya ce wa ruhu fiha ruhu kuma shine mala'ika jibril an fahimta kaga iya cikin mala'iku amma an keɓe shi an ambace shi daban to wa'ansu malaman suka ce an ambaci saba'ul masani ba dan wai ba qur'ani bace a'a tana da doriyar daraja ne a irin abin da manzon Allah ya tabbata cikin hadisai domin suratul fatiha ta zo da farori da yawa ana ce mata suratul ruqiyya ana ce mata suratul salah akwai hadisin Abu Hurairah da manzon Allah ke cewa qasamtu salatu baini wa baina abdi zubayn sai karanto fatiha din alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah zai ce hamadani abdi الرحمن الرحيم مجدني عبدي ملك يوم الدين مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولي عبدي ما سأل أزوى قرشي كما الله كان كرتم فاتيا إيا أمساما idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin duniya sai Allah ya ce bawa na ya yabe ni ko kuma bawa na ya gode min bawa na ya mun godiya idan ka ce arrahmanir rahim Allah shi ne mai rahama shi ne mai jin ƙai sai Allah ya ce majada ni abdi bawa na ya girmama ni ya bani matsayina an gane ko idan ka ce iyaka na abudu iyaka nasta'in sai Allah ya ce haza baini wa baina abdi da ka ce Allah gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako sai Allah ya ce wannan tsakani na ne da bawa na ihdinas siratal mustaqim idan ka ce ihdinas siratal mustaqim Allah shirye da mu tafarki madaidaici sai ce haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala wannan tsakani na ne da bawana kuma bawana zan bashi duk abin da ya roƙe ni daga nan har ka je ghairil maghdubi alaihim waladdallin ka kamar Allah kana karanta Fatiha yana baka amsa kaga shi ne ce ya raba Fatiha tsakani tsakanin Allah da bawa tsakanin shi mahaliccin mu da mai sallah in ya faɗa kaza yace wannan nawa ne in ya faɗa kaza yace kuma wannan nawa ne fatiha ce take da wannan matsayin a cikin disurorin alkur'ani mai girma ana fahimta ko fatiha nan ana ruƙiya da ita ruƙiya ma'ana karantawa da mu neman waraka wata rana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika su wata aika da suka tafi suka sauka a wani gari sai aka aka ki karɓar su a garin ko ruwan sha ba ba su ba to suna nan sai mai mulkin garin sai kunama ko miciji ya ciji shi ya dinga burburwa kamar zai mutu don Allah ya matsa abincinka a jikin wani zai dora masa bala'i kuma a haka ne mana to da Allah ya kaddara za su ci su sha hani'an to sai wannan shugaba ya haɗu da jinya su aka ce a to ai ga baki a ji a tambayi baki nan wai Allah ku suna da magani ana zuwa ana son musu da sabon mazala wayayyu ne suka ce eh muna da magani amma sai mun yi tsada sai an biya mu aka ce me za a biya suka sa tsada tsababa na dabbobi da sauransu a basu kai sahabban nan suka karanta wannan bawon Allah Fatiha ita suka karanta masa kuma Allah ya warkar da shi amma da yake sahabbai masu da'a ne da biyayya wannan abin da aka ba su ko ɗaya ba su ci ba suka taho da shi sai da suka zo har gaban manzon Allah da shi suka ce ya rasulullah ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai ya ce ku kasa da ni ma zan ci an fahimta ne ya ce ku kasa da ni ma zan ci irin wannan tunda inna ma a haka an a kuza ajiran kitab Allah au kama kala alaihi salatu wassalam ya ce mafi alkhairin abin da zaka karbi lada a kansa shine littafin Allah mai girma haka manzo Allah ya tabbatar da wannan kaga ya tabbatar musu cewa karanta Fatiha iya waraka tana zama waraka ana ce mata ruƙiya ko ruƙiya ana ce mata furqan mai bambance tsakanin gaskiya da ƙarya ana ce mata suratul tauhid ana ce mata suratul ibada duk sunanta ne tana da in kun duba mudawwalat manyan littafan tafsirai inda suke bayanai kan farlan fatiha da inda manzo Allah ya faɗa hadisai masu yawa akan ta to sura ce wanda tana da doriyar daraja sosai kamar yadda ma'aikin Allah yake faɗa cikin hadisai masu yawa to a takaice ita ce sababul masani sannan kuma Allah ya ce wal Qur'an al-azim mun hada ma da Qur'ani din gurungun duka mun baka domin ya zama to mu'jizarka khalida mukallada ila qiyamis sa mu'jiza tabbatacciya wanda ba ta gushewa zuwa alkiyama na'am لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين Allah ce la tamuddanna aynayka kada ka meka ganinka ka tsawaita ganinka maddi shine idala ai daga na ka samu madda a karatu ko idalatu saud to karka meka ganinka ka tsawaita ganinka ila ma matta'ana bihi azwaja minhu irin abin da muka musu ni'ima nau'o'in abubuwa dangogin abubuwa to Allah ya hana har manzon Allah ya dinga kallon waɗanda ba musulmai ba iya kallon irin ni'imar da ya musu irin kallo na sha'awa to Allah ya hana shi wannan an fahimta kuma ko da musulmin ne kada ka zuba masa ido cikin irin abin da Allah ya masa ni'ima in kai wasa hasada za ta shiga in kuma hasada ta shiga za ta rushe ma aiki in kuma hasada ta shiga za ta iya mai da kai ci baya kuma agun Allah subhanahu wataala yasa duk rayuwa manzon Allah yayi hadisi yana cewa a kullun kada ka dinga duba na sama da kai a rayuwa la tanzuru ila man huwa fawqakum a kullun kada ka dinga zuba ido ai wane ya canja unguwa wane ya canja gida wane ya canja mota wane ya ƙara aure kar ka damu da wannan a kullun in ana in kana so godiyar ka ta cika abun Allah ka dinga duba na ƙasa da kai kuma Allah ya mun kaza ai wani bai samu wannan abun ba kuwa na fi da yawa daga cikin bayin Allah alhamdulillah Allah na gode ba to in kana tuna na ƙasa da kai a kullun sai ka ƙara iwa Allah godiya a cikin azumin nan bai fi sati ba wani bawan Allah yake ban labari ma'aikaci ne na kotu haka lauya ne mai zaman kansa ya je garin tum zai biyo ta shari'a haka to a macin ya tafi ga rana ga garjin azahar ya ce wallahi malam ina tahowa daga wannan garin bayan azahar da tsakiyar rana amma ina ganin wani abu sai na ji duk wahala da nake ji ma ba na jinta yace ina kan mashin ina jin zafin rana da kwalta sai na ga wani bawan Allah da itace a kansa a kafa kuma takalminsa ya tsinke iya tafiya ba takalmi yace wallahi ganin wannan sai yasa na gani kamar a cikin aljanna ba nake ice ne a kansa kayan nauyi iya tafiya a ƙasa ga tsakar rana kuma takalminsa ya cire bai da takalmi to kaga wannan shine abin da kullun ake so shari'a take ka dinga duba ƙasa da kai kullun amma kullum wani ya wuce da mota kai ai wani so ai ya janye mota ai kaza to a wannan zai saka ba za ka gode wa Allah ba sai ka dinga rena ni'imar da Allah ya ma kuma sai ka zama to mai hasada mai kyashi a kullum a rayuwa ana so ka dinga duba na ƙasa da kai a ibada ne ake so ka duba na sama da kai in a fagen ibada ne a kullum ana so ka dinga duba na sama da kai wani ya haddace Qur'ani to ni ma ina so sai na haddace wani kullum sai ya yi sadaka kullum sai ya yi nafila zan kwaikwaye shi a ibada kullum kuma na gaba da kai ake zo ka duba a mu'amalar rayuwa kuma kullum na ƙasa da kai ake zo ka duba ana fahimtar wannan wannan zai ƙara ma godiyar Allah kuma zai ƙara ma imani kuma zai ƙara sakankantar da kai ka cewa kai bawan Allah ne ko mai kula da ni'imar da ya maka to nan Allah ke cewa kada ka zuba ido a irin abin da Allah ya musu na ni'ima azwaji ne asnaf nau'in nau'in ni'ima kala kala an gane ko minhum wanda Allah yi daga cikinsu wala tahzan alaihim Allah ce karka damu karka bata rai illam yu'minu idan ba su yi imani ba duk karatun da za ka yi kai musu karatu in ba su imani ba karka damu karka sa wata damuwa a ranka inji Allah wala tahzan alaihim kai dai waqfir janahaka lil mu'minin a kullun ka dinga saukar da fuka-fukanka ga masu imani a kullun ka dinga sauƙin hali ka dinga risinawa ka dinga ainihin mu'amala mai kyau ta tausasawa ga masu imani haka Allah subhanahu wata'ala ke gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta wannan kuma alkitabu linnabi amma almuradu bihi ummatahu kamar manzon Allah ake faɗawa maganar amma duk mun shigo cikin ta ayar tana aiki akan kowa a cikin mu karka dinga zuba ido akan ni'imar da Allah ya wa bayinsa hakan zai sa ba za ka gode wa Allah ba kuma hakan zai sa ka zama mai hasada mai kyashi ana fahimta sannan kuma Allah yake umartar ka kai dai duk inda za ka yi ka isar da saƙon Allah daidai gwargwadon damar da Allah ya baka ko a kasuwarka ko a ofis ɗinka ko a mu'amalanka ya zama to kai jaka da musulunci ne duk inda kake a matsayin da Allah ya baka ka zama to wakilin musulunci a gun ba dole sai ka sa mutane gaba kana ce musu Allah ya ce annabi ya ce ba ka zama to mai gaskiya mai rikon amana mai tausayi mai kaza mai kaza ɗabi'u masu kyau to ka yi iya ƙoƙarin ka wajen tallata musulunci idan kana wannan wanda ya ƙi karɓar addinin ya ke wa addinin zagon ƙasa karka damu da shi addinin ai ba naka bane ba na bane na Allah ne kuma shi ya san matakin da zai ɗauka a kansa abu na uku kuma duk inda mumini yake ana so ka tausasa masa a rayuwarka karka zamto sanadiyya na kuntatawa mutane kuna ganewa ko mulki Allah ya baka ko dukiya Allah ya baka ko ilimi Allah ya baka karka zamto sanadiyar takurawa al'umma Allah baya san wannan an sha karanta muku hadisi kuna ji anan ko a wani gu wata baiwar Allah ce ta kuntatawa kuliya ta daure ta bata nemo mata abinci ta ci ba bata sake ta taje ta nemi abinci da kanta ba har wannan kuliya ta mutu sai manzon Allah ya ce Allah su ya kona ta da wuta ku duba dabba ce ba aka kuntatawa ta damu har ta mutu Allah ya yi fishi da wani abin da aka yi ya ce sai ya azabtar da wannan baiwar Allah akwai wata baiwar Allah lokacin mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ana yabanta mata ce mai kirki mai kaza mai kaza aka dinga yabanta can kuma sai ake cewa amma fa tana cutar da makocinta ba ɗabi'u mai kyau duk an faɗa mai ibada ce mai sadaka ce mai kyauta ce amma sai aka ce amma fa tana cutar da wata makociyarta sai manzan Allah ke cewa ma khairul laha kuma me alkhairin da ku kaga cutar da makociyarta ta rusa mata duk aikin da na alkhairi kar ka yadda makocinka iya kuka da kai kar ka yadda dan ka samu dama ka dinga gallazawa mutane wallahi ba za ka kwashi agun Allah lafiya ba ana fahimta kullun ka zama to mai sassaukan hali ga masu imani kullun ka dinga sassauta musu ka dinga ko da baka da abin da zaka sassauta musu na rayuwa ya zama to bayananka iya kwantar musu da hankali ya zamto bayananka suna kwantar musu da hankali tunda ma'aikin Allah iya cewa alkalimatu sadaqa alkalimatu tayyiba sadaqa ita kalma ma mai kyau sadaka ce kar kullum bakinka ba alkhairi bala'i musiba kar ka yadda da wannan yasa Allah yake siffanta manzon Allah da wata siffa ta Allah din لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم نعم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum haqiqa manzo ya zo daga cikinku daga jinsinku a matsayinku na mutane shine min anfusikum ayi wasinin kisra an kuma wata ruwayar an karanta min anfasikum min anfasikum a daga cikin zababbe zababbe a cikinku wanda yafi kowa daraja daga cikinku shi Allah ce azizun alaihi ma anittu duk abin da ya dame ku to shi ma manzon Allah baya jin dadin sa manzon Allah in ya ga mutum cikin takura manzon Allah damuwa yake shi ya sa ma watan yi wani hadisi mai ban sha'awa yake cewa shi manzon Allah da kansa yake cewa na jagoranta na taimaki wani bawan Allah bukatarsa ta biya sanadiyata ya fi na keɓe kaina na yi kwana arba'in ina itikafi a masallaci na mazan Allah ya ce na taimaki wani bawan Allah shi kaɗai bukatar su tafiya to ya fi faranta min rai akan na keɓe ne dinga bauta tsawon kwana arba'in ne kaɗai to kun ga lalle a shi taimakawa ɗan adam aiki ne mai darajar gaske aiki ne mai farlan gaske ka zamto mai sauƙaƙawa mutane sai Allah ya ce azizun alaihi ma'anitin kuma harisun alaikum manzan Allah kullum iya kwaɗayi ku zama masu imani iya kwaɗayi ku zama ‘yan aljanna sai ce bil mu'minina ra'ufur rahim manzan Allah ga masu imani mai tausayi ne mai jin ƙai ne kun ga an ra'ufur rahim sufofin Allah ne amma sai biya manzan Allah su ana mai yawan tausayi ne kai tausayin manzan Allah har dabbobi ya shafa akwai lokacin da ummil mu'minin mai murtabitul haris ɗaya daga cikin matan mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta ce wata rana tana ji da kunnanta wata barewa take neman agajin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wani maharbi ne ya tafi jeji iya farauta sai kamo barewa da ranta bai yanka ta ba ya ɗaure ta ya ɗauko ta a kayi ke tafiya nana maimuna take cewa an zo wucewa ta bayan gidanmu gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai bare wanda take cewa ya manzon Allah taimake ni ba na agaji ya rasulullah ka agaza mun ka cece ni ya rasulullah manzon Allah sai ya fito sai ya tsaye da wannan maharbi sai ke cewa baiwar Allah me ya faru ke cewa da cece ki da taimake ki sai take cewa wallahi sabuwan haihuwa ce na haifi na haifi yaya to na fito kiwon nema musu abinci na samu nono da kai musu su sha zai wanda ya kama ni yanzu na bar ‘ya'yana suna can ba su san inda nake ba suna ta kuka saboda ka taimake ni ya rasulallah ya sake ni na je na shayar da ‘ya'yana kuma na yi sallama da su da dawa ya kama ni ku duba dabba ma tana tausayi ya jama'a tausayi ya sa duk wanda ba shi da tausayi ya shiga uku wallahi ya sa mazan Allah ce malla yarham la yurham duk wanda ba shi da tausayi ma Allah ba zai tausaya masa ba in dai a rayuwarka ba ka da tausayi to Allah ma ba zai ji ganka ba ana fahimta manzan Allah ya ce maharbin nan ya saki wannan dabbar ya ce a manzan Allah ba za ta dawo ba ya ce za ta dawo aini ne ba ka garanti za ta dawo maharbin nan ya tsaya ya saki wannan barewar ta koma ta bi hanyar da suka biyu ta koma can an shafi mintuna mintuna mintuna ko ya cin gata ta dawo ya ce ya rasu na dawo na je na shayar da 'ya'ya na kuma yi sallama da su sai maza da cewa na kama gara ga dabi ya ce ni ba da iska ba ne kuma ai ya ce mazan Allah in ba dai tsiyata ta kai tsiya ba a gaba na haka ta faru kuma in kama ta mai zan mata a ni ma wallahi na sallame ta tabiyar an fahimta wannan bai kare ba amma muhallin shahir shine manzan Allah ka duba har dabba iya ba ta agaji tausayin ta yake akwai wa'ansu ma suka suka biyo raƙumin su za su yanka shi to raƙumin ya daɗe iya musu hidima sun libga mai kaya sun masa aiki har ya tsufa sun zo kuma suke shawara to tun da raƙumin ya tsufa mai yanka shi kawai yahuda da ya ji a kunnansa sai ya tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai neman agaji ya ce manzan Allah ka taimake ni ya ce me ya faru ya ce tun ina matashi nake gonsu sun azabtar da ni na musu aiki kuma yanzu na suna cewa za su yanka ni na tsufa za su yanka ni ya manzan Allah ya shari'a mal har dabbobi ma shari'a ki musu sai ya kira wace ina masu wannan raƙumin suka zo ya yi faru sai mamman Allah ya kara kunne raƙumi yake mai magana yake ji ji me kace ɗazu ai kaza kaza kaza tun ina matashi gashi gashi gashi sai ya ce ya ce tun iya matashi kuka siye shi kaza kaza kun wahalar da shi haka ne suka ce haka ne ya ce kuma ya ji da kunnensa kun ce za ku yanka shi haka ne eh ya ce to na nema masa alfarma kar ku yanka shi ai abin da ya muku ya kamata ku bar shi haka kuma ai ai musu ai ya biya ku kuɗin sa ai ya bauta muku ya muku aiki kun more shi saboda haka ina mun nema masa alfarma ku rabu da shi sai manzon Allah sai su wannan mutane suka ce wallahi manzon Allah dalilin kamar rabu da shi wallahi ba za mu yanka shi sai dai in Allah ya kaje din sa ya mutu dan kansa shikenan amma ba za mu yanka shi to kan ga manzon Allah har dabbobi iya tausayawa amma yau kai ko baka da wanda zaka cuta sai dan uwanka musulmi in dan kasuwa ne ka dana tarko wani ya zo ya fada ka cuce shi ni abin da yake ban mamaki ga mutanen mu ina ake kai wa'azin da ake ne musamman a wannan watan na Ramadan watan alkur'ani watan tausayi watan jin kai amma da yawa da yawa ba duka ba da yawa sun feke fika za su cuci mutane a wannan wata wani ya kafa bala'insa akan siga to shikenan azumin gashi ya kusa karewa yi kuma burinka ba zai shiga ba duk kudinka ba za ka yi gaban dan gwaje ba yi ko za ka yi dan ga ɓoye suga ko shinkafa ba za ka yi ba kuma burinka ba zai shiga ba wallahi ba zai shiga ba wani ya ɓoye masara wani ya ɓoye shinkafa kuma duk yan uwanka masallata kake so ka juta a wannan ƙasar abin da yake faruwa kenan wani ya ɓoye man fetur wai zai yi tsada ya sayarwa da mutane wani ya ɓoye kaza duk abin mamaki kuma wanda suke mu'amala da abin yan uwanka ne musulmai har ma abin mamaki da za ku gani iya faruwa abokan zaman mu a wannan ƙasa wanda ba musulmai ba har sun fi mu tausaya wa mutanensu ku duba lokacin kirsifa da ta kusa discount suke su dinga faɗa wani yayi discount wani discount so rage farashi domin ƴan uwansu sun samu rola amma ban da mu ni wallahi duk ƴan kasuwar Gombe da ban taba jin wani ya ce yayi discount saboda Ramadan ba ni dai ban ji ba akwai akwai wanda ya ji ni dai ban ji ba in kuma wani ya ji to ya kama na shaida ga sunan manya-manyan masu kuɗi manya-manyan miliyoniyoyi amma ba wanda ya rage wa buhun shinkafarsa naira dubu don alfarmar ramadan ba wanda ya rage wa sigansa naira dubu biyu don alfarmar ramadan babu ni da ban ji ba sai ma ƙari ba wanda ya rage wa katan ɗin taliyarsa naira ɗari biyar don albarkar ramadan ba wanda ya wannan ta wani wace irin masifa ce wani irin rashin imani ne kuma kashi casa'in cikin ɗari masu ta'ammuli da wannan kayan ƴan wanka ne musulmai kuma in ka mutu su za su je su binne ka ko ba su za su binne ka su za su suna makabari kana mutuwa duk zafin ranar na wala su za su je makabarta suna makabari kuma su za ka cuta wannan ai ba insafi a wannan ba insafi saboda ka bayin Allah mu zama masu tausayi kuma duk mutumin da yake tausayi al'amuransa ya fi kyau kuma al'amuransa Allah zai dinga shiga cikin al'amuransa wallahi amma rashin tausayi ba alkhairi ba ne rashin tausayi iya gadar da rashin imani kuma rashin imani iya gadarwa da mutum shiga cikin fishin Allah da azabarsa duk damar da Allah ya baka tausayawa mutane dan adam ba mai masa sai Allah amma ka tausaya din kai iyaka iya iyawarka kai iyaka iyawarka ai akwai bayin Allah wanda zaka ji alkhairin su a nesa zaka dinga musu addu'a ai wani kaza yayi alkhairi kaza yayi kaza zaka ji daɗi domin ya faranta wa bayan Allah rai zaka ji daɗi amma ina amfanin mugunta ina amfanin cuta ina amfanin kullun kai burinka ka cuci dan uwanka dan uwanka da kuke sallah kuke azumi so kake dama ta same ka zalunce shi ka ɓoye abu dan ka san talaka ne bashi da shi dan yayi tsada ka ƙara mai farahi ya siya ka dinga tara kuɗin kuma ka mutu ka bar su mai amfanin su kuma abinda al'umma mu suke ciki akwai kenan ba su da tausayi to manzon Allah an ce wa kafir janahaka lil mu'minin ka dinga tausayawa kana sassautar da fukafukanka ga masu imani kana musu ashafaqa war rahma kana tausaya musu kana jikan su kana kaunar su sahabbai sun san manzon Allah mai kaunar su ne wallahi ba sahabin da yake inkarin wannan amma kai yanzu akwai mai kudin da ka san wallahi baya kaunar ka ko ba haka bane so yake ka mutu sai gidanka kawai ko ba gaskiya yi bane ka daga gidan laka sosai sai mai da hifilaza amma ko kana burburowar mutuwa ba za su taimake ka ba duk yawancin su aka suke kasana in kana so ka ga furfurtar su to a daga wani gidan laka a bakin titi anan kowa zai bi in meke fika an gangun neman kuɗi za a sai amai da ibalaza amma mai gidan a ce ya kwanta jinya ko taimake da dubu goma akai asibiti ba za ta taimake shi rayuwar ta ma haka ta nuna kawai ni na gani a wata unguwa wani bawan Allah suna sallah da wa'ansu masu hali wallahi jinya ta kawo mutumin nan na san shi aka kai shi asibiti aka dawo don ba kuɗi aka kai shi aka dawo don ba komai amma wallahi iya mutuwa daga cikin masu sallah da yau ne sai gidansa iya ko arba'in ba a yi ba don allah wani wani rashin imani ya taimake shi da kuɗin jinya ba dai mutuwa zai hana shi ba ya taimake shi a ji labari ya yi abin kirki baki ya mai addu'a amma bai yi ba amma iya mutuwa je sai gidansa kuma shikenan sai ya mutu kai sai ka dawo a duniyar rai fa in mitta fahumul khalidu wannan shine abin da ke dawo mutanen mu kenan ba su da imani imani yayi karanci a zukatan su wallahi yasa ku je ku ƙara ji manzon Allah yace duk wanda baya tausayi Allah bai tausaye sa ba man la yarham la yurham manzon Allah kuma yace irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku tausayawa na ƙasa da ku na sama da ku Allah sai ya ji kanku duk wanda yake so Allah ya ji kansa ya tausaya masa to yake tausayin al'umma yake sanyaya musu irin damar da Allah ya bashi a cikin su Allah ya sa mu gane kuma Allah ya ba mu ikon iyawa na'am da gane mai Allah ya ce wa qul inni ana an-nadhirul mubin Allah ya ce ya rasulullah ka ce musu kai inni ana an-nadhirul mubin ana an-nadhirul mubin ni mai gargadi ne mabayyani mai gargadi ka faɗa wa mutanenka ya rasulullah in ji Allah kai mai gargadi ne baka zo ka kallafa wani kamar dole ka tilasta shi ba ka ce anan nazirul mubin ni mai gargadi ne kuma gargadin ma bayyana nan gargadi ai albayyinul inza mai bayyana gargadi zuwa ga al'umma ku yi abu kaza na alkhairi ku bar abu kaza da shari ku yi abu kaza mai kyau ne ku bar abu kaza ba shi da kyau to wannan shine aikin da Allah ya turo manzon Allah a kansa abu kaza mai kyau ne al'umma ku aikata abu kaza mai muni ne al'umma ku guje shi shine wa qul inni ana nazirul mubin ka faɗa musu cewa kai annaziru ne min azabillah kana gargadi kana jan kunne game da azaban Allah an yanzilu alaikum kada wannan azabar Allah ta sauko ta same ku sannan almubin albayyinil inzar sannan gargadin naka ba boye kake ba a fili kake yasa madallar da awasunna ita da'awar suna ba a yin taɓoye abinda zan faɗa a nan haka in mimbari na hau na juma'a haka zan faɗa in ta'alim ne haka zan faɗa ba wani abin da za a ɓoye kuma gaskiya ba ne hidda da a wasu na haka take ayi ya sa ƙur'ani ba wanda ya bari har mai karatun ma in laifinsa ya zo ƙur'ani bi ta kansa yake yi ba wanda ƙur'ani wai girmansa zai sa ƙur'ani ya ɗage mai kafa babu shi ana fahimtar wannan yasa in ka ji gaskiya an taɓo inda kake kuskure ka gode wa Allah domin Allah ne yake son ka da rahama ka karɓa da kyakkyawan niyya ka je ka canja kuma Allah ya canja ma rayuwarka amma kuma in ka ji gaskiyan ka ƙi karɓa ka kama kama kame da kwane-kwane to shaidan ne zai zama waliyinka kuma ya kaka gidan azaba ana fahimtar wannan to manzon Allah an ce shine an-nazirul mubin mai gargadi ko mabayyanin gargadi wanda ba boye-boye ba kwane-kwane ba kuskunda iya fito da gaskiya iya faɗa wa al'umma fa man sha'a falyomin wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya ɗauka ya kyawu ya samu aljanna wanda yake kuma ga gida guda biyu ne ya lahira din na'am da gare mai Allah ya ce كما أنزلنا على المقتسمين Allah ya ce wannan gargadin kama an zalla ai kama an zallal inzar alal muqtasimin kamar yadda Allah ya saukar da gargadi akan al muqtasimin shine Abdullahi dan Abbas ya sumu yahud wan nasara al muqtasimin sune al yahud wan nasara kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara su ma yahudu da nasara an saukar musu da gargadi ai an turo musu annabi Musa alaihi salam su yahudawa sannan kuma nasara an turo musu annabi Isa alaihi salam kuma duk sun zo da siffar gargadi da kuma jan kunne al-ibsha'a at-tabshir wal inzar yin albishir ga mutanen kirki sannan kuma da jan kunne akan masu saban Allah to kamar yadda kake wa al'ummar ka wannan aiki to su ma waɗancan yahudu da nasara an musu irin wannan aikin sun gabata shine kama anzalna al-muqtasibil kamar yadda muka saukar da masu gargaɗi kan waɗancan al'ummatai na yahudu da nasara allazi na ikitasamu ɗariƙa makka bi saddin nasi alil islam wanda su ne suka zo suka toshe hanyar mutane domin kasu su gama zan Allah su iwayi da shi na'am
الذين جعلوا القرآن عضين su al-muqtasimina din can al-yahudu da nasara kamar yadda malai ya fassara su ne ja'alul qur'ana aibin ai ajaza suka sanya alƙur'ani yanki-yanki suka ce sun yadda da naman ɓangaren ko ba su yadda da wannan ɓangaren ba ana ganewa sun yi imani da nan kuma sun kafir cewa na sai Allah ke ce a fattu minu da bi ba'adar kitabi wa takafurun bi ba'ad yanzu ku ce kun yadda da nan a cikin alƙur'ani kuma nan ba ku yadda da shi ba ba sakamakon irin wannan illa khizyun fil hayatid duniya ta ce Allah ya kunyata su a gidan duniya to su irin waɗancan mutane in abin ya musu daɗi ya su karɓa in kuma an murɗo gunda bai musu daɗi ba sai ce ba za su karɓa ba sai su kama faɗa ai an sa mana ido eh an sa mana ido yanzu kasuwar ma sai da aka leƙa ga abin da muke an zo gun wa'azi yana ta faɗa to sai mun faɗa wallahi bayan da zaka yi sai mun ce wannan ba daidai bane ka ɓoye kaya ka zalunci mutane ba daidai bane wannan in ya so sai dai ka faɗi ka mutu amma sai ka ji an fahimci wannan ko wannan shine gaskiyar magana kawai duk abin da Allah ya ce a faɗa to gaskiya shine ka faɗa wa mutane kawai shi ne kai ma ka fita ka kubuta daga gaban Allah al'umma sun zo sun kama amanar jinsu da ganinsu da lokacinsu kuma kai amana ce ka faɗa musu gaskiya abinda Allah yake bukata da suna alkhairi su aikata abinda Allah baya so na shirin su guje shi wannan shi ne za ku haɗa a gaban Allah ku rabu lafiya ana fahimtar wannan to su waɗancan mukuta simina su ne ji alƙur'ana idina suka sanya alƙur'ani yanki yanki qala ba'dhum wa'an suka ce ƙur'anin masu hiri ne wa'an suka ce ƙur'anin ma bokanci ne ko hana wa'an suka ce ƙur'anin sha'ir waƙa ne wa'an suka ce ƙur'anin ma ba ma maganar Allah ba ce maganar ɗan adam ce shi ne ji Allah ƙur'ani irin kowa ya faɗi irin maganar da ya ga dama game da alƙur'ani imamu muqatil da imamu farra suke cewa hum sittatu ashara rajulin hum sittatu ashara rajulan wa'an su mutane ne guda goma sha shida ana fahimta ba'athuhum al-walid bin al-mughira ayyam al-mawsim akwai walid bin al-mughira ɗaya daga cikin manya-manyan kafiran lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai tato waɗannan mutane guda 16 sai tura su maka lokacin aikin haji ana gane ko faqatasamu ikaba makka wa anqabiha wa fujajiha yaqulun duk inda hanya ce ta shigowa gare maka sai suka je suka tsaitsaya a gun ana fahimta duk wanda zai shigo su zai fara gani abinda suke cewa la tagtarru bi hazal kharij fina yadda in nubuwa kar ku rudu da wannan wanda ya fito daga cikin namu da yake da'awar shi annabi ne kar ku rudu da shi walid bin mughira ya dau hayar waɗannan mutane su goma sha shida ya sanya su kofofin shigowa maka a lokacin aikin hajji lokacin da baki suke shigowa daga bako ya shigo farkon lacce da zufar masu kenan kar ku rudu in kun je cikin maka za ku ji wani iya da'awar annabta wai shi muhammad manzon allah ne kar ku yadda da wannan ai a cikin mu yake mun san shi dan garin mu ne ana fahimta mun san shi kun san a shi kafar ungulu bayo aka fara yin da bakin tun a wancan lokacin ake kar ku yadda da shi kar ku yi amanna da shi ba ba ku san shi ba mu muka san shi ai ana fahimta shine la tagtaru bi hadha alladhi kharij fi la yad'i an-nubuwa fa innahu majnun har masana ce duk abin da ya faɗa ai kwakwalwarsa ta taba iya da matsalan kwakwalwa kar ku yadda da shi wa rubbama qalu sahir wa suke ce a kar ku yadda ai masihirci ne in dai kun ji hito sai ya magance ku ai ka gani sun ce dama la tasma'u li hadha alquran wa la gawfihi la'allakum taglibun in iya karanta qur'ani kar ku je ku ji in kun je kun ji kaman sihiri ne sai ya magance ku kuma kar ku ji qur'ani in iya magana kar ku saurare shi ba in ka saurare to he ka bi shi to sun ga dole duk wanda ya ji manzon Allah iya fahimta sai kuma kullun karuwa ake ba rago ake ba to hiya suke cewa ai sahir ne ai majnun ne wa rubbama qalu sha'ir wasu masu ai mawaki ne da abin lokaci ya rera wannan waka ce ba wani ba Allah bane turo da shi wa rubba maqalu kahin wasu masu ke ce ai boka ne ma in kun mishi bokanci zai koya muku wa summu almuqtasimin li'annahum ittasamu turqa domin sun je sun tsaya akan hanyoyi suna tarantsuwa akan wannan propaganda an gane ko fa amma a fa amatahumullahu azza wa jalla almautu almautu shiriya sai ubangiji ya musu mutuwa irin mutuwar wulakanci ya kashe su kisa na wulakanci kisa da babu alkhairi a cikinsa domin sun zo za su toshe wa mutane hanyar bin Allah su ne Allah zai da ji alƙurani a green na'am aya ta gaba da فوربك لنسألنهم أجمعين
na'am عما كانوا يعملون Allah ya ce fa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka ya rasulullah lanas'alannahum ajma'in wallahi sai mun tambaye su gaba daya an gane ko duk abin da suka aikata a duniya sai mun tambaye su a gaban Allah kafin a sa su a wuta ko aljanna sai Allah ya musu tambayoyi ko kuma in kafiran ne sai an musu su'alu tawbik sai an je kofar wuta za a sa sai a ce ma salaka kun fi sakar me ya kawo ku nan alim ya alim ya ce kuma nazir ba ku taba ji abin da Allah yake so abin da Allah baya so ba ba ku taba ji muku wazi ba ya ce qalu bala qad ja'ana nazir fakazzabna wa qulna ma nazala Allah min shay haka za su faɗa da bakin su to shine sai an tambaye su tambaya ta kure sambaya ta cusa damuwa da bakin ciki shine fa warabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun akan duk abin da suka aikata na izgili gare ka su ce ma mawaki su ce ma boka su ce ma masihirci to duk wannan sai mun tambaye su akan wannan aiki insha Allah Allah ya ce ba za mu kyale su ba daga nan me faru فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين Allah ya ce ya rasulullah fasda bima tumar ka tsage gaskiya duk dacinta shine al-ista kamar suke cewa kamar ka riƙe ƙwariya ne ka zuba mata ruwa ka zo ka samu dutse ka saki ƙwariyar nan akan dutse akwai abin da zai ragu na ruwan nan babu to haka Allah ya ce manzon Allah ka fasa gaskiya kawai duk abin da ubangiji ya ce ka faɗa ka faɗa musu kawai shine fas da abi ma tu'mar ai azharahu ka bayyana abin da ubangiji ya baka umarni in ya ce zina ba kyau ka faɗa musu in ya ce riba ba kyau ka faɗa musu in ya ce ɓoye kayan amfani ya yi tsada a fito a siyar ba kyau ka faɗa musu in ya ce liwatsi ba kyau ka faɗa musu in ya ce gaba da hasada ba kyau ka fito ka faɗa musu shine fas da abi matuma wa arida lil mushrikin ka kawar da kai game da mushrikai duk abin da za su faɗa karbu da su daga da mai Allah ya ce إنا كفيناك المستهزئين Allah ya ce mun mun ji mun gani za mu baka tsaro da kariya akan duk masu yi ma'izgiri al-mustahzi'in bika bi ihlakina minhum Allah ya ce masu ma izgili za mu magance masu wajen mu hana su tasiri game da izgilinsu an fahimta duk abin da za su faɗa game da kai na izgili da shari da ƙazafi da ƙage to Allah ya ce za mu ba ka kariya ba tasirin da zai ma kuma ba ma shi manzon Allah ɗin ba har mabiyansa wajen da'awa Allah ya ba su wannan kariya ya ce ya ayyuhan nabiyyu wanda yake cewa hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ya kai manzon Allah Allah ce ya baka kariya da kai da dukkan masu binka cikin masu ibadi ana fahimta huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa allafa bayna qulubihim Allah ta'ala shine hada kanka da masu imani an gane ku ya taimake ka da su sannan kuma ya hada kanku gaba ɗaya ku yi wa addinin Allah yake saboda ka a matsayin ka da mai da'awa duk mai izgili ka rabu da shi Allah ya maganin sa waye kaza kaza ai yan kaza ne ai suwana ne ai kaza ne ai kaza ake ba su ai kaza ake musu duk ka rabu da su a ta lokacin mazan Allah ayin wannan sharin da kazafe Allah ya ce inna kafainaka almustahzi'in hakika mun tsare ma mun tsare ka daga dukkan masu mai izgili ya rasulullah daga nan fa
الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون الذين يجعلون مع الله إلها آخر سنسكي هذا الله دون وجن بوتا su gwama Allah da wani su mai shirka su haɗa shi da gumaka wajen bauta ya ji aluna ma'allahi ilahan akhar suna haɗa Allah da wani wa'ansu wanda suke bauta musu koma bayan Allah sai Allah ya ce fa saufa ya alamun da sannu za su san aqibatu amrihim ƙarshen al'amarinsu to zai bayyana gare su kuma za su gane abin da suke ba daidai ba ne na'am
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون na'am فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين na'am واعبد ربك حتى يأتيك اليقين Allah ya ce wala qad na'lam haqiqa Allah ya sani na al-ilmu zuhur kenan Allah ya bayyana annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun kana ciki kana shiga cikin damuwa kirjin ka yana kunci akan abin da suke faɗa mana izgili da ƙaryatawa in sun ƙaryata alqur'ani in sun ma izgili manzon Allah mun san kana shiga cikin damuwa inji Allah amma ci ka rabu da su fasabbihi bihamdi rabbik ka dinga tasbihi kana godewa ubangijinka wa kun minas sajidin ka zamto ɗaya cikin masu yawan ibada ta sallah kun minas sajidin ay kun minal musallin ka zamto cikin masu yawan sallar nafila sannan wa abudu rabbaka ka je ka dinga yi wa ubangijinka bauta hatta ya atiyaka yaqin har sai tabbas ta zo ma al yaqin shine suka fasara da al maut yasa ba lokacin dage kafa game da ibada ka dinga bauta har sai ka mutu kawai shikenan shine wa abudu rabbaka ta yati ka liqi ka dinga yi wa Allah bauta da da'a kana bin umarninsa kana hannuwa daga haninsa har yaqini ya zo ma har ka mutu akan imani kenan Allah karɓa rayuwar mu akan imani mun zo ƙarshen sura kuma mun zo ƙarshen darasin mu ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe bara idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi sabuwar sura suratul nahl insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ta'ala ka samu wanye lafiya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah marasa lafiyar mu a gida ko asibiti ya Allah ka ba su lafiya mu kuma ya Allah ƙara mana lafiya da imani Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka rufa mana asiri ya rabbal alamin Allah ta'ala ka samu na cikin bayanka da ka yanta kaiwa rahama da gafara a wannan wata Allah ta'ala ka samu dace da alkhairi akwai wasu takardu da na tafi da su tun kwana biyu nake zato akwai wadda ana bin shi bashin dubu arba'in sai mutum ya ce ya yafi mishi yau yana so a sashi shi masha Allah masha Allah shugaba yake cewa akwai wani bawan Allah wani mutum iya bin sa kuɗi naira dubu arba'in amma ko mai kuɗin ya ce ya fi masa saboda ka musashi a addu'a Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi yanda ka faranta wannan bawan Allah rai kai ma Allah ya faranta maka yanda ka ɗauke masa wannan nauyin a kansa kai ma Allah ya ɗauke ma nauyin da yake kanka Allah ya ƙara mana yawanci su a cikin al'umma wannan bawan Allah muna ma'aduwan Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiyanka albarka Allah ta'ala ya tsare ka daga dukkanin shari bashi musiba ne bashi bala'i ne Allah karba mu da bashi akwai wani bawan Allah yanzu ake sanar da ni cewa dattijo ne tare da mu a kullun dan maliki ko dan malikin fantami yawa dan malikin fantami iya fama da jinya haka amma kullum muna tare da shi a sashi a cikin addu'a ta musamman Allah ya bashi lafiya Allah ya tashi kafadunsa abin da yake na jinya Allah ya sa ibada yake Allah ya karba masa kuma Allah ta'ala ya bashi afuwa Allah ya yi masa abin da yake damunsa Allah ya ƙara masa san addini da mu gaba daya Allah ya samu yi lafiya mu wani lafiya wannan iya tambaya wai wai wani kaya ya kamata liman ya sa lokacin da zai yi sallah to kayan da shari'a ta ce mana kaya na mutunci don an ganka an ga kayan shiga ta mutunci ko ka sa jamfa da yar hularka haka shi ne a yi mutunci na adam ai. amma kar ka zo ka yi sallah da ƙananan kaya kayan yan bal mai hutar dan bal a baya mai rubutu a baya wannan ba daidai bane gaskiya ba daidai bane ita ibadar ake girmamawa kuma Allah ya ce ku zo zinatakum inda kulli masjidin ku riƙe adanku a yayin da za ku yi sallah saboda ka limami ana so a kullum shigarsa ta zama tana nuna kamala da mutunci an bayyance nan to tambayarsa ta biyo su ma mamu da wani kaya ya kamata su bi sallah a duk ɗaya ne ai dan kai mamu ne ba za ce kai shiga daga dama ba da kai da liman duk umarnin Allah kuke bi kuma ba wanda aka bawa dama a ce yi shiga marar kyau ya zo yi sallah daidai ba a ba da wannan damar sai dai shi liman ya fi ku ɗoriya domin jagora ne wanda kowa bi yake da shi ana fahimta saboda ka amma ba a yadda kai ma wai dan kai ma mu bane ka yi shiga irin yanda kake so kai sallah ba a yadda ba me hukuncin buga kwallo to in har ta shafi lokacin sallah da bayyana tsareci za ta haramta in za ta haifar da gaba da son arna da fidda tsareci da shiga lokacin sallah to ta haramta kuma na san da wahala barka kwatar da ita daga wannan abubuwan da wahala ka wadade da wannan dole dan balahi ya so arne haka ne ga su be kam nan ko mu ma da mun dan taba kadan yawa amma yanzu mun tuba mun daina saboda haka duk irin wannan sai ka so su wani arne da baya son addinin Allah sai ka ji kana son sa a ranka wannan kuma illa ce abu na biyu sai ka yi gaba yanzu la kadar Allah a ce arma iya supporting din wani club ne ina supporting din wani club sai ga wata iya harara ta ina hararansa kuma gaskiya bane kowa da kani ne ko gidansu daya in dai bol ce ta sa su gaba kaga wannan haramun ne abu na uku da wahala dan bol yake a lokacin sallah dama da yake shegu ne sun fi sa lokacin la'asar dama duk wani maci mai zafi sai ga wajen karfe hudu za a sace ko karfe uku da rabi kaga dole sai ya shafi lokacin sallah kuma kai wasa da lokacin sallah haramun ne a matsayin ka na musulmi abu na gaba tsaraici da wahala dan bal baya fidda tsaraici tunda tsaraicin mutum musulmi mafi tsanani ya bayyana wani abu a saman gwiwarsa zuwa cibiyarsa a galabiya kuma daga saman gwiwa iya bayyana wani abu na bangaren cinyarsa iya bayyana wannan kuma haramun ne in dai ba da larura ba wannan duk shine abin da malamai suke cewa dan bole ya kiyaye waɗannan ya ta zama to jaizi a gunsa amma kuma kiyaye wannan iya da wahala Allah ya samu dace me hukuncin me azumin da aka masa duka aka farfasa masa jiki biyayya na? hajji hajji ne ya zuba a jikinsa me hukuncin azuminsa a to idan ya sha wahala ya karya kawai amma dan jini ya zuba dan jini ya zuba a jikinsa ba matsala ba ne zubar zubar jini ba zai karya azumi ba idan kun sai an ce ya sha wahala ba mai dukan tsiya an farfasa masa jiki to kaga in ya zai sha wahala ba zai iya mai kaiwa ba zai iya samu ya dan abin nan ya aji azumin amma zubar jini ko dukan ba zai sa azumin ya kare ba da ƙarshe yake cewa malam me sunanka sannan kuma a ina kake karatu bayan azumi ya wuce cikakken sunana Muhammad Murtala Sale yini sunana kuma inda ake karatu insha Allah ƙarshen darasi za a je inda muke darasi muke ta'alim a mako mako in mun zo rufewa in Allah za a karanta wannan domin masu sha'awa sai suke bin mu can mu na darasi da su insha Allah wannan kuma iya magana ne game da yawa game da yaran na an yi magana game da ba da uzuri to yake ce mala a ƙara jawo hankalin mutane game da ba da uzurin nan akwai waɗanda ba sa ba da uzuri a cikin mutane kuma abin ya zama fitina da rigima to mun yi karatu mai tsauran na akan ba da uzuri ya kamata mu dinga biya junanmu uzuri hakan abu ne mai kyau kuma iya magana game da wa'ansu iyaye ɗansu zai musu laifi ya je tuba amma ba za su karɓa tubansa ba sai ga wannan fishin har ya sa kuma ya ƙara nisa da su to shi ma hakan gaskiya ba daidai bane hatta Allah ma muna masa laifi mu tuba ya yafe mana dan mutumin da ya ba daidai ba ya tuba ya rasulatu ana karɓar tubarsa ba san kuma alkhairin da zai aiwatar a gaban rayuwarsa ba wannan abu guda biyu masu muhimmanci ne kwarai da gaske yawa wannan kuma yana magana game da mai hukuncin masu cryptocurrency masu yin mining da masu menene ko satoshi ko wasu ya ce to duk wannan a takaice dai in takaita muku magana waɗannan kare masana akwai ba sana'a bace wannan malamai mafiya yawa sun rinjaye da haramcin su gaskiya tunda samun kuɗi ne baka san ta ta ina zaka samu kuɗin ba ka je kai sana'ar ka ta halal ka fita daga shubha wa ma wa manit wa menene wa ma- wa wa mani- wa man taqa fi shubhati wa man waqa fi shubhati ko waqa fi al-haram in dai kana bin irin waɗannan to zaka faɗa haram ba wanda zai ce mahalal ne kai tsaye wannan abun duk yahudanci ne zan kawo shi ina baka shawara ka guji su kama sana'ar ka ta halal sai Allah ya samu albarka a cikin ta Allah ya samu dace Allah ya mana albarka wannan sune karshen takardun da ke gona insha Allah wallahu a'lam